بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce da ta daidai da sha bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na sittin da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwar hamawiyatul kubra والنصر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مدعوك كان سيكي غافر كرمش نودم كفدي أبايا littafin nan ibnu taymiya ya rubuta shi ne don ya amsa tambayar da aka rubuto mishi daga garin hama ana gafarta malam ne ma'anar ayoyi da hadisai waɗanda ke bayanin sunaye da siffofin Allah menene malaman musulunci daga kan sahabbai da tabi'ai suka faɗi dangane da waɗannan ayoyi waɗannan hadisai shine ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi don ya amsa waɗannan tambayoyi sa'annan bayan da ya kawo maganganun malamai har zuwa kan zamanin shi sai yake cikewa da maganar babban malami a sheikh abu abdullah muhammad ibnu khafif Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kun ga ikon Allah Muhammad ibn Khafif Shirazi ne Shirazawa Farisawa ne kamar yadda nake faɗi a ƙarƙashin hadisin Tirmidhi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan aya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka bada baya Allah zai sauya ku da wasu mutane sannan ba za su zama irin ku ba mutanen ƙasar farisa manzo Allah sai suka sahabbai suka tambaye shi wa suwaye wanda sai dafa kafaɗa ainihin Salman al-Faris yace wannan ne da dangin shi waɗannan bayan Allah sun tsayawa addinin musulunci tsayawa ta gaskiya kuma sun yi mishi hidima sun yi rubuce-rubuce sun yada addini sun samar da addinin ƙarfi a kowane zamani Allah cikin ikon shi bakar kaddara ta zo ta safi wannan yanki a karni na shida zuwa karni na bakwai shi an ci ya shigo ciki haɗin gwiwar ibn al-mutahari al-hindi da zindiƙan sarakuna waɗanda yake kawai rayuwar duniyar su ita ta dame su ta wannan lokaci ne shi an ci ya shigo yankin ƙasar faris in ba haka ba ahli sunna ne don duk waɗannan da suka rubuce-rubucen nan dukkaninsu ahli sunna ne sannan kuma har yanzu wani abu mamaki ahlus sunna su suka fi yawa a ƙasar Iran akwai yahudawa akwai kiristoci sannan akwai yan shi'a amma ahlus sunna su suka fi ƙarfi to amma matsalar da ta faru shine ahlus sunna an samu da yawa daga cikin su rauni ya faru cikin su da bid'o'i da sauran al'amura makamantan haka dan haka sai rawa ba su da wani yunkuri wanda ainihin suke yi sakamakon haka al'amura suka zo suka faru shine muke faɗi a ko'ina idan ahlus sunna ba su zage da ilimi ba idan ahlus sunna ba su dage da maganar aqida da karantar da ita ba suna tunanin bari su lallaba su waɗannan yan bidan ba sa lallabawa da haka ne za su zo su wayi gari sai su karfin da yake ko kuma kuna nan ana danne ku ana cewa kun cika zafi ku ba a hankali su kuma suna nan suna tafarfasa ana ƙara cewa ku duk wani dan bid'a in ya bayyana a cikin yan bid'a ba su taba ce mishi kai wauta ka ta yawa cewa suke ci uban su ai kai ne maganin su to mu kuma ba ci uban su muke ba mu ana yin karatu ne amma ana bayyana kararan gaskiya ne to amma sai a ce kararan gaskiya ta yi zafi na haka ku rage to kuna ragewa su kuma suna kara ainihin hankoro shi kenan shi yasa ba ka ga duk zafin ruwa da tafasa shi in ka ci gaba da zuba mishi ruwan sanyi zai koma irin shi ya zaton ta kenan Allah madaukakin sauke kiyaye malam yana kawo mana maganganun malam Abu Abdullahi Muhammad ibn Khafif sai ya ce wallazina ikhtaru maganar da mu muke zabe mu sufaye na gaskiya kenan qawlu a'immatina maganar malaman mu kuma shugabanninmu a nan gaskiyar lamari abin da yake nufi shine malamanmu shugabanninmu limamanmu na sufaye domin yana wannan magana ne da lahaja sufiya a madadin sufaye yake yi amma daga cikin waɗanda suka yi ta'aliki akan wannan littafi na hamawiya akwai waɗanda suke nuna cewa a'a nan da yace a immatu na yana nufin a immatu ahli sunna wallahu ta'ala a'lam amma ni na fi gamsuwa cewa yana magana ne don yana so ya bambanta manhaji da mazhabin sufaye na gaskiya daga kuma waɗanda suke sufaye ainihin na ƙarya ne na haka maganar da muka zaɓa wadda ita ce ainihin wato maganar shugabanninmu tarkun mira'i fiddini barin jayayya da gaddama a cikin addini wal kalamu fil imani makhluqun aw ghairu makhluq da kuma barin magana game da cewa imani halitta shi akai ma ko ba halitta shi akai ba mun fayyace wannan mas'ala amma ɗauko wannan a matsayin babi na tauhidi ai ta jawayya a kai wannan ma ba ta gaba ɗaya a cikin mas'alolin tauhidi don haka kawo wannan matsalar cewa imani halitta shi akai ko ba halitta shi akai ba wannan na daga cikin masailul kalam suna daga cikin abubuwan da falsafa ta haifarwa da musulunci sharri a ciki don ba a san ma wannan matsalar ba gaba da shi yasa an ka koma cikin wannan littafi kamar da yake ishara shafi na ɗari hudu da talatin da hudu za ka ga inda ya biya tattake matsalar wanda in ba ku manta ba in kuna bibiyar karatuttukan za ku ainihin saurari inda muka zo muka tsaya aka tantance wuri akan wannan matsala aka kuma fayyace cewa ga yadda gaskiyar al'amari yake to shine malam yace wa man za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasiqun yu'addi wanda duk cewa manzon Allah tsakanin Allah yake da bayin Allah yana isar da sakon Allah wa anna al-mursal ilayhim afdal sudu kuma waɗanda aka aiko manzon Allah wurin su sun fi shi daraja fa huwa kafirun billahi to wanda ya kafirce wa Allah zama kafiri dan haka ku dubi farkon maganar farkon maganar babu aibi a ciki amma masu irin wannan maganar sun yi ne ta zama shara fage na su gina ita maganar da za ta biyo baya wadda ita maganar da za ta biyo baya din barna ce kun ga shara fagen ita ce annar rasula wasitun yu'addi manzon Allah tsakatsakin Allah yake da bayan Allah yana isarwa kaga me aibin wannan magana babu to don haka ba ita yake wa ishara da za'amu ba da yace wa man za'ama amma maganar da yake nufi da za'amu din ita ce wa annal mursala ilayhim waɗanda aka aiko manzon Allah zuwa garin su afdalu to wanda ya giya haka fa huwa kafirun billahi to ya kafirce wa Allah wa man qama bi isqatil wasa'iti 'ala al-jumla faqad kafara hakanan kuma wanda ya faɗi cewa ai a jimillance ma babu wasu 'yan aike tsakanin Allah da bayin Allah don haka bayi kai tsaye suke karɓo ibada daga wurin Allah ta zuciyarsu ko ta tunaninsu ko ta mafarki ko ta bacci ko kuma ta ta wahani ka wahamantu abu wato ka shakkala abu sai kai sai ka ji abin gashi yana suwar maka to duk wanda ya biya ainihin haka to wannan mutum ya kafircewa Allah to mu koma can baya a inda yake cewa man za'ama annar rasula wasitun yu'addi wanda diyariya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wasita ne wato tsani ne tsakanin ubangiji da kuma bayi yu'addi kuma yana isar da sakon Allah din sai dai kuma yace wa annal mursala ilaihim afdalu waɗanda aka aiko manzon Allah zuwa gare su sun fi manzon Allah falala to fa huwa kafirun billah to wannan kafiri ne da Allah ya kafirce wa Allah gashi a ƙasa professor Tuwajire yace zahaba ba'd ahli wahdatul wujud wasu daga cikin masu aqidar wahdatul wujud wa ala ra'sihim ibn arabi at-ta'i sama da su akwai ibn arabi at-ta'i wa ibn al-farid da ibn al-farid wa ghayruhum da waɗansunsu sun tafi ila tafdilil awliya wa ala al-anbiya cewa waliyai sun fi annabawa falala zamu zo mu tattauna dangane da ibnu arabi insha Allah amma abin da nake so ku gani ku iya tantancewa musamman kuskure na faruwa akwai alqabu abubakar ibn al-arabi ba maliki wanda yawa qur'ani tafsiri na ayatul ahkam ahkamul qur'an na ibn al-arabi ya kuma yi littattafai daga cikin littattafai na ilimin alkur'ani akwai kanunin ta'awil akwai littafin shi dangane da fiqhin hadisi ko sharhin hadisi da yawa sunan tirmidhi aridatul ahwazi da makamantan littattafai irin wannan yazo bangaren abin da ya shafi aqida ya rubuta littafi dangane da kare mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a menene sunan littafin al'awasu min al'awasu fi tahqiq mawqif as-sahaba ba'da wafat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wato samun kariya daga masifu dangane da tabbatar da matsayin da sahabbai suka samu kansu a ciki bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki yayin raddi raddi ga yan shi'a da fayyace wasu shubuhohi masu ɗimbin yawa waɗanda ‘yan shi'a suke tawowa dangane da matsalolin sahabbai da kuma halin da suka samu kansu bayan wasu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malami malami ne daga cikin jimillan malaman ahli sunna abubakar ibn al-arabi sunan shi akwai al-arabi shi kuma wannan sunan shi babu alif da lam ibnu arabi da na kira yanzu don haka sai suke cewa idza urifa fa'rif idan aka yi ma'arifa ga al-arabi to fa'rif sai ka gane cewa mutumin kirki ne wa idza nukira idan aka yi nakira fastankir to ka kyamata mugun ne to wannan ibnu arabi abba'i al-hatimi mutumin dimashq ne kamar yadda tarihin shi nuna ko mazaunin dimashq yana da wannan aqida ta wahdatul wujud kuma shine yafi shaharata a wurin shi ainihin aka fi jinta kamar yadda kaba daga cikin ainihin littattafan shi yana da littattafai manya da ya rubuta akwai fususul hikam da kuma ainihin wato hikamin futuhat da akwai kuma al-futuhatul makiyya al-futuhatul makiyya tafsiri ne ayyar rubuta hikamin fusus da hikamin futuhat wato akan kira su da sunaye daban-daban a ce fususul hikam ko a hikamin fusus a fusus haka alfutuhatul hikam ko kuma hikamul fusus gashi sharif nasir ibn al-hasan al-husaini al-kailani wani ne daga cikin waɗanda suka gabata shi wa a bisa wannan aqidar a kusan karni na 12 shi ya mutu ya haɗa waɗannan fusus din yayi musu ainihin sharhi gaba daya majma'ul bahraini fi sharh al-fususaini gashi wannan littafin na ibnu arabi ne ya mai sharhi wannan ainihin sharhin nashi gashi tare da kuma wani sharhi na mustafa ibnu sulaiman bali zada alhanafi shi kuma ya rayu daga karni na goma ya rasu cikin karni na sha ɗaya hijira na da dubu ɗaya da sittin da tara shi ma gashi sharhu fususul hikam libni arabi gashi nan waɗannan littattafan su ne manya-manyan littattafan da za ka zauna a tsanaki ka karanta aƙidu da maganganun ibnu arabi waɗanda za ka ga su ne malamai na ahlus sunna suka tuhumci ibnu arabi akai kuma suka kafirta shi sannan kuma har zuwa wannan zamanin an samu waɗanda suke ta rubuce-rubuce akan ibnu arabi da aƙidar shi ta wahadatul wujud kaga wani malami mai suna abdul abdul jalil ibn abdulkarim salim a inda ya ce wahdatul wujud inda ibn arabi ya tsaya binciken mas'alar aqida wahdatul wujud a wurin ibn arabi za mu yi wasu daga cikin waɗannan littafai amma littafin da yafi kowanne shahara dangane da rabbi da aka yi ibn arabi shine musra'ut tasawuf ko kuma tambihul ghabi ila takfir ibn arabi wanda ainihin wato babban malami al-baqa'i yayi almajirin ibn hajar ne mai bulugul maram yana faɗakar da duk wani sakarai wanda ke ɗaukar cewa ibnu arabi ba kafiri bane yana tabbatar da cewa ibnu arabi kafiri ne kuma babu shakka dangane da kafircin ibnu arabi ya ɗibo maganganu daga manya-manyan malamai irin su al'imamu ibnu hisham da littafin ainihin wato sharhi na littattafan alfiya da sauransu da maganganun su ainihin al'imamu abu hayyan al'andalusi a cikin tafsirin shi al-bahar al-muhit da kuma ainihin manyan malamai irin su ibnu jauzi da makamantansu wanda akwai yiwuwar zamu waiwayi waɗannan in tattaunawa ta kai tattaunawa bai ce ce aqida wahabatul wujud abinda suke nufi da wujud anan shine duniya ko kuma rayuwa to abinda suke nufi da wahada shine dawantuwar duniya kaf a matsayin ta cewa duk abin da ka gani Allah ne dan haka aqidar wahdatul wujud ko kuma yadda wasu ke cewa wahdatul mawjud abu ne da take nufi shine tabbatar da cewa komai da ka gani Allah ne kuma Allah shi din ne komai don haka babu wata halitta babu wani abu in ba Allah ba wannan ita ce wannan aqidar to malam yake cewa masu irin wannan aqidar aka samu wasu daga cikin su suka tafi akan cewa kuma to kaga bayan bayan sun yi dameji dangane da rububiyya ta Allah da kuma uluhiyya ta Allah domin dameji a cikin rububiyya yana kaiwa da dameji zuwa uluhiyya tabbatar da cewa kowa Allah ne komai Allah ne to yanzu kenan kana cewa a bauta wa komai kenan domin an bauta wannan abin an bauta wa asalin Allah madaukakin sarki ne da suka gama dameji bangaren rububiyya da bangaren uluhiyya suka dameji a bangaren abin da ya shafi al-asma'u was sifat to sun gama wargaza janibin ubangiji kenan sai kuma suka dawo janibin annabawa sai suka dawo suna nuna cewa waliyai sun fi annabawa daraja kuma duk waɗannan falsafa ce kawai wadda yake su sai na Umar lokacin da suka samu labarin an ci Yahuda an ci Farisawa da yaƙi ga littattafan su an samu su sai na Umar suka yi fatawa cewa a kona waɗannan littattafai don wannan ilimin in ya shigo musulmi to zai yi barna a cikin su kwarai da gaske to amma duk da an kona din an narka wasu a ruwa to amma wasu sun yi karambani sun je sun ainihin karanto waɗannan ilmomi sannan kuma zamanin sarakunan tabi'ai sun rinka sawa ana zuwa ana ɗibo waɗannan littattafai daga wurin girkawa da farisawa ana fassara su da nufin wai musulmi su zo su ga me ke ciki su yi bincike to daga nan sai al'amuran sai kuma awam suka fada idan awam suka fada kamar yadda malam Uthaymeen yake cewa al'awamu awam su awam dabbobi ne ba su da fahimta to sakamakon wannan sai al'amarin sai ya burkiɗe madadin a bincika a ga sharrin ko kuma sai sharrin sai aka aka dangalo shi aka shigo da shi cikin addini to sai suka dawo kuma suka rugurguza daraja annabawa bil akhas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka rinka yin maganganun munana a kusan shekaru sha biyar da ta wuce a garin Kano aka samu wani ya fito lokacin ainihin maulidi yana fassara ire-iren waɗannan kalmomi yana cewa to ai kaga da manzon Allah da kafiroma ai duk ɗaya ne sai hankalin musulmi ya kawo sai ce a ban shi fassara mana sai ce waye ya halicci Allah waye ya halicci manzon Allah aka ce Allah waye halicci kafiroma sai aka ce Allah sai ce kun gani duk ɗaya ne yanzu wannan misalin ya dace a buga da manzon Allah bai dace ba waɗannan mutanen su ne gobe in ka ce ai manzon Allah mutum ne kamar kowa sai ce ka daidaita manzon Allah da sauran mutane to su kuma yau sun tashi daidaita manzon Allah sai suka daidaita manzon Allah da mummunan misali fafaroma ka rasa wanda zaka misali da shi manzon Allah da fafaroma wannan a takaice ita ce aqida ta wahdatul wujud ila tafdil al-awliya'i 'ala al-anbiya suka tafi su waɗannan ire-iren sufaye daga cikin su akwai ibn arabi al-hatimi at-ta'i wa ibn al-farid da kuma ibn al-farid wa ghayruhum da waɗannan sun su kamar su shaykh at-tilmisani kamar su ibn sab'in dukkanin su suka tafi wajen fifita ainihin wato waliyai akan annabawa shi ibn al-farid sharrin inda nashi sharrin ya tsanani ya zo bayan ibn al-arabi kun ga diwanin shi wanda ke ɗauke da waƙoƙin shi ba ma wai ta iya ɗin kaɗai ba a'a dukkanin waƙoƙin shi ga sunan aka tara su ga su da asalin matanin ainihin diwanin da waƙoƙin da shi alƙasidatul ula don waƙoƙin suna da yawa ga su daga ciki akwai ta'iya wadda ita ce su bayyanar da kafircin shi a ciki to aka samu nabulsi ya yi ainihin wato abin nan ya yi sharhin sharrin shi ne nabulsi shi ne rubuta littafin nan ta'atirul anam fi ta'abirin niyam tunabulsi yana da nashi bidiyoyin da yawa haka nan badruddin alhassan ibn muhammad alburini shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi sharhi nabulsi ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku a daidai lokacin da shi badruddin shi kuma shekara ta dubu ɗaya da ashirin da hudu shi ne ya rasu wannan shi ne tattaruwa ainihin sharhin wannan diwani na ibn farid to ibn farid da yazo shi ma ya rinka yin ire-iren nashi wautar tare da cewa ya gina wautar shi ne da kafircin shi da zindiƙancin shi akan ainihin waɗannan littattafai na ibn arabi to malam yake cewa sai suka tafi akan fifita waliyai akan annaba wali hada wa qulu qailuhu dan haka wani mawakin su yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fawqa ar-rasul wa duna al-wali matsayin annabta a barzan wato kamar ka ce dai a lahira fuwaikar rasuli tana ɗan sama kaɗan da manzo kenan gaga annabi darajar shi sama take da manzo kaɗan wa dunal wali amma kuma ƙasa da wali anan sai bai sarrara ba anan sai bai ce ɗan ƙasa ba kawai sai ce ƙasa da wali kaga yanzu tukunan aka koma wurin malaman tauhidi dangane da musabala tsakanin annabi da manzo na tukuna wannan maganan magana ce da take garibiya jiddan wa shazza domin dukkanin malamai sun yarda cewa manzo shine yake sama da annabi ina fata an gane amma anan shi yana cewa annabta ya faɗi wannan ne da gangan saboda ya ainihin gina aƙidar ta ƙarshe ita ce annabta tana sama da manzo walittaka kuma tana sama da annabta saboda haka kaga yanzu ba ana maganar manzo bane domin manzo tun a matakin farko annabi ma ya fi shi don haka an cire labarin yanzu muƙarama tsakanin manzo da wali yanzu muƙarama ba tsakanin manzo da wali ba ce domin an aje manzo tun a matakin farko amma muqaranar yanzu tsakanin wali ne da annabi wanda shi annabin ya fi manzo na haka manzo yana can ƙasa annabi yana sama da shi kaɗan amma kuma wali ba yana ainihin sama da su kenan gaba ɗaya to wannan aƙidar ce malam abu muhammad abu abdullah muhammad ibn khafif yake cewa duk wanda ya kudirce ta kafiri ne to kaga wannan malamin sufi ne to daga nan zaka gane kenan ashe akwai bambanci tsakanin sufaye da kuma ɗan ɗariƙo sufaye waɗanda suka zo suka kawo rikicin abubuwa malam yake cewa wa yurwa an ibn arabi an rawaito daga ibn arabi qawluhu maganar shi da yake cewa وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع حقيقة منزنتي shine isar da magana daga wanda ya yi ta zuwa ga wanda ke jinta fahiya don haka ita manzanci halin la maqama wani hali ne ba matsayi ba ne misali jama'a misali yanzu a cikin gida sai ka kira yaro ina son fasara muku wannan ne sai ka kira yaro sai ka ce je ka ka siyo mini omo sai siyo omo ya kawo maka me matsayin shi a gidan sunan shi mai gida sunan shi uwar gida shi bai kai matsayin house boy ba ma house boy wanda ake ɗaukan shi aiki yana da mukami a wata a bashi albashi a to abinda ibnu arabi yake fassara manzanci anan yace hali ne ba matsayi ba kawai wani eh in ga wannan aje mini can shin kenan ya isa ka tafi ka ce ka neman aiki dan haka kun ga manzanci bai da wani matsayi hali ne kawai da manzon ya samu kanshi kai an aike shi in ga tafa kai kaza ina fassara magana shi ne kuma fahimta gashi yake cewa wa haqiqatur risala haƙiƙanin manzanci iblagu kalamin ko iblagu kalamin min mutakallimin ila sami'in isar da magana daga wanda ya yi ta zuwa ga wanda ake so ya ji ta shine haƙiƙanin manzanci don haka fahiya ita manzanci fahiya halu manzanci wani hali ne la maqam ba matsayi bane amma annabi wani ne da Allah yake tsarkake shi ya juye shi ya mai da shi annabi to abin da yake so ce a takaice na ƙara fasara muku ne annabta muƙami ne daraja ce matsayi ne wani ko walittaka muƙami ne daraja ce matsayi ne amma manzanci ba aiki bane kawai wani hali ne da kaɗan samu kanka ko kun fahimci bambanci misali dole ne sai lodi zai tafi Kaduna sai ka je ka same shi a tasha sai ka ce mishi don Allah ga wannan wasiƙar tafi ka aika in ka je wani zai zo ya karba a wurinka zai ka isar mishi yanzu asali wannan direba ne ko kuwa dan aike ne direba ne kaga kenan yanzu ba za ka je kana cewa ai yaro na ne ina aiken shi Kaduna ba shi kuma gobe yana cewa ai wannan mai gidana ne kenan wannan direban ba shi da matsayin dan aiki a wurinka kai kuma ba ka da matsayin mai gida a wurin shi domin wani hali ne kawai za ni tattar da mujemu to amma kaga a matsayin shi na direba fa yanzu direba mukami ne ko ba mukami ba akan motar to kaga yanzu a bisa wannan halin da ka same shi yayi lodi ka dauki wasiƙa ka bashi wanne ne mukami a wurin shi direba don haka kenan ka ga anan direba tukin mota ya fi sakon don da motar za ta lalace zai kai sakon zai kai sakon ba amma da sakon zai bata fa zai yi tafiye shi ko zai fasa ko kun fahimta shi ne na fito muku da maganganun da suke nufi ne kawai ta hanyar misalai sai ke cewa wala baqa alaha dan haka wannan halin da mutum ya samu kanshi na cewa an aike shi ya isar da sako to bi da wanzuwa ba zai ci gaba da wanzuwa ba ba adan qida'it tabligh bayan karewar isar da sakon na haka manzo ya zo isar da sako eh sako ya kare eh matsayin da halin da menene ma ya kare laysa min al-ir wala min an-nafir ba shi cikin matsayin annabawa kuma ba shi cikin matsayin waliyai don haka shi ba kuwa bane ya gama sakon eh to shikenan aikin shi ya kare to amma me yake so ya ce maka waliyi shi musamman wanda ya kai gausi ko kai udubi ko da ya mutu wilayar shi da ainihin ziyafar shi da kutubiyar shi tana nan me yasa saboda ya mutu din amma wilayar da ta haifar mishi da wannan riyafa wannan gausi wannan agaji da yake wa duniya har bayan mutuwar shi duniya suna cin moriyar agajin da in ba dan haka ba ba za a daina musu ruwan sama da za a daina azurta su da za a daina musu duk abin da ake musu saboda kasantuwar shi gausunsu ne ma'ana gausunsu shi ne dama zuwan shi cikinsu shi ne ya sama musu da arziki da haihuwa da yalwata da lafiya to ko da ya tafi za su ci gaba da irin samun wannan ko za su samu ba za su samu to har yanzu yana nan a matsayin shi na gausi idan ya kai kuɗi wato waɗanda suke dafe duniya wadda in ba ban su ba sai duniya ke girgiji sai ta tarwatse to in ya kai haka to ko da ya mutu wannan matsayi yana nan shi yasa ko bayan mutuwar ubai duniya take ci gaba da zama to kaga yanzu in ka dubi wannan a ƙarƙashin wannan analysis din to yanzu wali wanda yake da kasantuwar shi ta gausi kasantuwar shi ta kudi to kaga ya fi wancan manzo kenan wanda ya isar da sako ya kwanta ya mutu shikenan darajar shi ta tafi kun ga yanzu waɗannan bayanan irin kalmomin su ne to amma ba qur'ani bane ba hadisi bane falsafa ce kawai ilmul kalam ne mandiki ne kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye ويروى عنه هكذا كما أنا رويتوا دقا قريش أنه قال يتي إن الولي يعلم علمين ولي علمي بيك دسو علم الشريعة وعلم الحقيقة علم الشريعة شنو علم فيكه وانا يا هلتي أولوانتي وانا يا إساتا أينكي مش عنه وانا يا أولوات يا هلتي أكشش يا وزر أكشش وانا يا وكذا مثالي شنو علم الشريعة wa ilmin haƙiƙa da kuma ilimin haƙiƙa shine ilimin da kai da kake da ilimin shari'a in ka ga wancan ya turmushe mace akan titi yana zina da ita sai ka ce mishi fasiki yayi zina shi kuma mai ilimin haƙiƙa sai yayi dariya abin ya bashi sha'awa saboda ya gano haƙiƙanin abin da yasa Allah madaukakin sarki ya halitta to yana da wannan ilimin wanda kai baka da shi ai al-zahir wal batin ilimin shari'a shi suke kira ilimin zahir ilimin hakika shi suke kira ilimin batini to me suke nufi da batini shine a boye ilimin yake me suke nufi da hakika shine amma shine hakikanin ilimi da haka idan ka karanta wannan littafi a tabaqatul kubra ta Abdul Sha'rani a cikin wannan littafi ya tabbatar da gaskiyar ilimi na baɗini cewa shine ilimin hakika kuma shi wannan ilimin ta hanyar shi ne bayan Allah suka yi sanin Allah sanin da yake awa ba su san Allah ba don haka idan suka ganka kayi sujuda ga gunki sai su ce kai kafiri ne amma shi wanda yake da ilimin hakika da ilimin batin shi ya san ilimin baɗini da ilimin haƙiƙa ya tabbatar da cewa haƙiƙatul amri wannan gunkin Allah ne shine wahdatul wujud din kenan ya samu ilimi ilimin da ya bashi tabbacin cewa duk duniya to ita ce Allah kowa da ka gani komai da ka gani Allah ne to lokacin da ya ga gunki sai faɗi ya sujuda kai da kake da ilimin zahiri sai ka ce sajada lis-sanam ko gunki sujuda kafar ya kafirta baka da ilimin haƙiƙa ne baka gano haƙiƙanin ba ka gano haƙiƙanin ta hanyar ilimin batin ba ka gane cewa wannan abin ai Allah ne to wanda yawa Allah sujuda a ce kafiri ba a ce kafiri ba don haka sarki ya tabbata da Allah sai suka yi ta rubuce-rubuce jama'a waɗanda waɗannan rubuce-rubuce nasu suka yi ta bayyana waɗannan abubuwan kaga wani fitsarai ne nan da ya rubuta littafi asiful haddad fi a'naqi ahli zandaqa wal ilhad fi tafriqa bayna as-sufiyya wa ghayrihim al-mudda'ina wa radd shubahi al-muftaridin gashi tasnif shaykh al-islam abu al-ma'arif qutbuddin mustafa kamaluddin as-siddiqi al-bakari ya an haife shi hijira na da dubu ɗaya da casa'in da tara ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ainihin wato sittin da biyu in ka duba kenan za ka ga ya ainihin yi shekara sittin da uku a duniya ko ko fiye da haka fiye da haka ba sittin da uku a duniya yi kaga wannan shi yanzu ko yana tabbatar da duk waɗannan abubuwan ne yana ɗibo maganganun ibnu arabi ne zaka ji yana cewa qala shaykh muhyiddin sunan ibnu arabi kenan ibnu muhyiddin qaddasa Allahu ruhahu da sahallah da sauransu to yanzu kaga wannan yana sharrin abubuwan ne yana ƙara fito da kafircin gaba ɗaya sai fa ina kira zuwa ga ɗan uwana ahlus sunna na'am gare mu mu ahli sunna za mu yarda da rubuce-rubucen da su baqa'uddin suka yi waɗanda suke bayyana kafircin su ibnu arabi amma a duk lokacin da za ka zo wa'azi ka zo ka ɗauko wannan littafin to waɗanda suka yarda da ibnu arabi za su ya za ka fassara maganganun shehul qaumi arshin billah wa bi ilmi al-batin wal haqiqa ba za ka fassara da malaman da suke da ilimin zahiri amma ka ga yanzu wannan bakari shi yana da ilimin batin din ne yana ɗibo maganganun ibnu arabi din ne yana fassara karara zai fito da su duk wani abu da ake tantama sai ya ce ga yadda abin yake ga yadda abin sai ka ji ya fito da abin karara sai ka ce wannan mahaukaci ne ko kuwa abin da in yanzu ka faɗa za su yi maka musu amma shi zai fito kararin ce haka ne abin yake kuma ga dalilansu ga dalilansu to kun ga yana da kyau samun ire-iren waɗannan tafan haka idan ka taho na ɓangaren mutaakhiri gashi al-kulliyatul ahmadiyya al-mu'allafa min kalimatul imam rafi'i ghawthul bariya kaga yanzu wannan shi ma yana sharhin tariqa ta rufa'iyya ne da maganganun rufa'iyyawa da aƙidodi da maganganunsu to ire-iren waɗannan tafan kaɗai na zo muku da su ne don kusan cewa ga irin littattafan da ya kamata su zama maka marji'i in ba haka ba waɗannan littattafan jama'a sun tsaya sun bayyana mana haƙiƙanin kafircin da ke cikin waɗannan maganganun ka gani wannan musri'ut tasawuf ko tambihul ghabi ila takfir ibn arabi kaga hadhihi hiya sufiya wanda al-malami abdurrahman al-wakil ya rubuta كذا الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة عبد الرحمن عبد الخالق duk waɗannan littattafan suna fassara munanan aƙidoji na waɗannan mutane to amma kamar yadda nake cewa lokacin da ka zo ka ɗauko waɗannan da fansastewa za ka ɗauko littattafan ɗan uwanta ɗan izala ko wahabiyawa kana fassara maganganun malaman mu kuma kana kafirta su an fahimta to sai dai wani abin sha'awa gaskiya saboda Allah wannan kan dangane da tambihul gabi wallahi ba sufin da a wannan zamanin zai maka rashin kunya cewa kana ɗibo maganganun ire-iren ku domin zai ga ana ɗibo maganganun malaman da shi kanshi ya yarda da su da maganganun su abu hayyan al-andalusi ai ba tafsirin shi can jama'a gashi can wani ya tashi ya ɗauko mana ɗaya daga cikin tafsiran ko kuma ma bari juz'in da ainihin maganar take shine juz'in da suratul nisa'i take لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم annan ne yi waɗannan ainihin maganganu sai da ya fito da magana akan ibnu arabi karara yake cewa bayan da ya gama kawo wannan aya sai ce wa min ba'd i'tiqadin nasara istanbata man aqarra bil islam zahiran daga wasu daga aƙidojin kiristoci dinnan aka samu wasu waɗanda ko kuma wani wanda a zahiri yake nuna ya yarda da musulunci wanta ma ila sufiya amma kuma sai ya ainihin yi intima'i zuwa ga sufaye hululallahu fi suwar ku duba jama'a sai yake ainihin tabbatar da cewa ibn al-ar ibn arabi ha yana ainihin tabbatar da aƙida ta hululiyya Allah a cikin surorin mutane aljamila surori kyawawa wa man zahaba min mulahabatihim a ila alqawl bil ittihad wal wahda da kuma waɗanda daga cikin mulhidansu karkatattunsu suka tafi zuwa ga aƙida ta ainihin wato wahdatul wujud sai ce kan hallaji kamar hallaji wa shu'uzi da shu'uzi wa ibn ahla da ibn ahla wa ibn arabi da ibn arabi an al-muqim bi dimashq yace wanda ke zaune a dimashq wa ibn farid da ibn farid wa atba' haula da waɗanda suka biyo waɗannan kabnu sab'in kamar su ibn sab'in wa'adda jama'a sai ya lissafo wasu mutane da dama sun maƙala sannan sai abu hayyan al'andalusi sai ce wa inda ma sarabtu ha'ula'in nushan lidinillah na ambaci sunan waɗannan ne ƙarar na kwararo su saboda nasiha domin addinin Allah ya alamallahu zalika Allah ya san haka daga zuciyata wa shafaqatan ala du'afa'il muslimin domin kuma tausayin musulmi waɗanda suke masu rauni wani ya hazaru don su guji waɗannan munanan mutane fahim sharrun minal falasifa waɗannan mutanen sharrunsu ya fi sharhin falasifa annabi da ya kribuna Allah wa rasula waɗannan aka ce Allah sai ce ƙarya ne ba Allah wa rusulun aka ce manzannin Allah sai ce ƙarya ne babu wani manzan Allah to waɗannan su ibn farid su ibn arabi su ibn saba'in sharrin su ya fi waɗannan a ƙarara take a salari ne abin da ya sa waɗancan daga wajen musulunci suke ta tagon su ta baka shi waɗannan kuma a cikin musulunci ne suna faɗin waɗannan maganganun ne da cewa waɗannan maganganun musulunci ne wa yaquluna bi qidamil alam kuma waɗancan falasifa suna cewa duniya tunda take haka take wa yunkiruna al ba'th kuma suna cewa haka duniya za ta zauna ba wani tashin duniya wa qad awla jahalatu mimman yantami ila at-tasawuf bi ta'lim haula jahilai daga cikin waɗanda ke dangantuwa zuwa ga sultanci haƙiƙa sun jarabtu da girmama waɗannan mutane wadda'a'ihim da kuma ƙarya da da'awa da suke annahum safwatullahi cewa waɗannan mutane zaɓaɓɓun ne a wurin Allah madaukakin sarki a ƙasa sai mala ya ce wa warada ba da hazihi fil bahar a cikin albahar muhit na al-imamu abu hayyan al-andalusi ina kujera katakon nan wani ya sa ya je ya dauko mana jama'a a cikin wannan littafin albahar din akwai mujalladi na biyu da na uku an fahimta ai can sama bulu nan kai ya aikin ka an fahimta jama'a yake cewa gashi a cikin wannan tafsirin ma ga ƙarin magana da ta zo cewa uku suke ganin cewa waɗannan mutane suna daga cikin waliyan Allah wal radd ala nasara wal hululiyya wal qa'imin bil wahda huwa min ilmi usuluddin ya isar ya isar yace raddi ku saurara ku ji jama'a raddi ga kiristoci da masu aqida hululiyya ha masu cewa istahallar rabbu fil khalq wanda wannan aqida asali daga kiristocin aka samo ta shine Allah ya bayyana a cikin halittun shi wal qa'ilina bil wahda da kuma raddi ga masu aqidar wahdatul wujud huwa min ilmi usuluddin wannan yana daga cikin ilimi na usuluddin wanda yace a duba littafin al-bahr al-muhit fi tafsir gashi al-imam abu hayyan al-andalusi an haife shi hijira na da 654 ya rasu hijira na da 754 gashi al-bahr al-muhit tafsirin al-qur'ani ne mujalladi 10 ne zuwa 11 kuma kun ji ya rayu ne cikin karni na takwas gashi yayin raddi ga waɗannan yan bid'a kuma yana cewa raddi ga kiristoci da raddi ga ire-iren waɗannan masu aqida ululiya da wahdatul wujud yana daga cikin aqida me yasa ba a ce raba kan musulmi ne idan kuka je yau za ku samu yan brothers da waɗannan yan umma ba sa so ana magana akan waɗannan ane musu raddi sai su ce to ai wannan raba kan musulmi ne sai a ce gaskiya raba kan musulmi shine abin da zai raba aqidar musulmi amma wannan wani ne fa yace komai Allah ne sai ce to ba sai ka raba da shi ba sai ce saurara ko kuma da kuke gwagwarmaya da azzaluman masu mulki kuna cewa su yana suna ba za ku su ma ba za ku rabu da su ba kaji sun ce a'a yin suna zaluntar mutane ne za a ce waɗanda ma suna zalunta addinin mutane a san da waɗancan suke sata kuɗi ko yan brothers da yan umma kuke cewa a tashi a yi musu tawaye a tashi a ce naki a tashi a ce ba a wadda ba a daidai lokacin waɗannan kuma suna zalunta aƙidan mutane so kuna ganin a taɓa waɗancan amma kada a taɓa waɗannan idan mutane suka mutu an cinye kuɗinsu ba abin da zai shafi ainihin aƙidarsu amma mutane suka mutu an bata aqida su fa baka ga abin da Abu Hayyan yake cewa ba wannan ainihin yake cewa taba aqida ce ta masu rauni daga cikin musulmi waɗanda waɗannan mutane masakin idan ba a tsaya an bayyana waɗannan aqidoji ba bala'in da zai faru bala'i ne na musulmi za su yi tarin da suna barin addini ba sani ba saboda haka jama'a ku ci wallahi ba gudu ba ja da bara duk wanda ya taba aqida to wallahi ƙarya yake ya ce wai yana da wani ilimi ne na baɗi domin baya taba mutuncinka sai ce yana da wani ilimi ne na baɗi ne ka yadda zai ce kai shege ne uban uwarka zinato ta haife ka sai ce ka bari zan fassara maka akwai za ma ka saurari tafsirin nashi fassara amma sai game da haƙƙin Allah ne sai mutane sai su ce a ba ko sai wannan raba kan mutane ne gashi sai da ya kawo duk ra'ayin waɗannan malamai gashi ce ra'ayin taqiyyi subki wal fasi aha wazawawi gashi nan dukkan su waɗannan malamai ne waɗanda a zamanin shi suna dangantuwa zuwa a zamanin su suna dangantuwa zuwa ga sufanci amma gashi dukkanin su sai da ya kawo cewa sun tabbatar da cewa waɗannan mutane batattu ne bari ka ji magana da taqiyuddin subki yake faɗi gashi ce wal allamatu qabil quda shaykhul islam taqiyuddin ali ibn abdul kafi as-subki ash-shafi'i wanda suke zamani da Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin As-Sarim al-Maslul shi kuma ya rubuta As-Sayf al-Maslul a lokacin da wannan ba na saru ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala barka ji abin da yace sai yace wa man kana min ha'ula'i sufiyyati al-mutaakhirin kabna arabi wa ghairihi wanda duk ya kasance daga cikin irin waɗannan sufaye na ƙarshen duniya kamar Ibn Arabi da wani shi fahum dallalun juhalu batattu ne kuma jahilai ne kharijuna an tariqil islam tariqatil islam kuma fitattu ne daga hanyar musulunci fadlan anil ulama balle ma a ce wai su malamai ne magana cewa su malamai ne bata taso ba yanzu gogorwa ita ce wai ma musulmi ne yace a sun fita daga addinin musulunci qala zalika fi babil wasiya ya faɗi wannan a cikin littafin babul wasiya min sharhil minhaj a cikin sharhin shi da yawa littafin ainihin al-minhaj wa naqalahu al-kamal ad-damimi ad-damiri kuma al-kamal ad-damiri ya dauko wannan magana wa tafil al-hisn wannan littafin muna nan da shi ba wani littafi bane al-majmu'u sharh abin nan al-muhaddab al-majmu' na al-imam an-nawawi kun san nawawi ya fara ya kai babin riba sai ya mutu shine shi malam Ali Abdul Kafi subki sai ya karasa ina fatan kun fahimta to a cikin wannan sharhi annan ne ya tabbatar da wannan magana tana nan a cikin al-majmu' sharh al-muhazzab sannan sai kuma ya kawo qala al-hafiz taqiyuddin al-fasi fi kitabihi fihi wa qad ahraqtu kutub ibn arabi wa ghayrahu marra ite kai wani lokaci ma sai da na taɓa ƙona ainihin wato littattafan ibn arabi wa mimman sana'a zalika min al-ulama al-mu'tabarin daga cikin malaman da aka yarda da su waɗanda su ma suka aikata haka akwai al-sheikh Bahauddin Subki wal 'allama al-qadi Sharafuddin Isa ibn Mas'ud ha الزواوي المالكي شارح صحيح مسلم فقال وأما ما تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر والبهتان فهو كله تلبيس وضلال وتحريف وتبديل فمن صدق بذلك أو اعتقد صحته كان كافرا ملحدا صابا عن سبيل الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحدا في آيات الله مبدلا لكلماته فإن أظهر ذلك ونظر عليه كان كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل bari ku ji maganar makaranto ta daga cikin malaman da suka ainihin yi raddi ga shi wannan zindiki ibnu arabi akwai babban malami azzawawi wanda yake malami ne cikin malaman malikiya an haife shi shekarar hijira na da 664 ya rasu kuma shekarar hijira na da 743 انتهت إليه رياسة الفتوى في المذهب المالكي بمصر والشام أقسم مصر da sham in dai fatawa ce to kan shi ne kut daga kan shi kenan fatawa ta kare wa qad sharaha sahih muslim fifna a fifna ashara mujallad wa sammahu ikmalul ikmal muna nan da wannan sharhin na sahih muslim ana ikmalul ikmal an fahimta yayi wa sahih muslim sharhi sharhin ikmal me yake da suna na na wannan malami ba maliki almaziri al-imam al-maziri ya fara sharhin sahih muslim ya yi juz'i uku kanana sai ya rasu ya sanya wa littafin al-mu'lim fi sharhi sahih muslim al-qadi ya sai ya zo sai ya ainihin karasa sharhin ya sa mishi ikmalul mu'lim bi sharhi sahih muslim الزاواوي يزوشي كوسين إكمال إكمال صحيح مسلم كما كما إكمال إكمال المعلم تكوى تكشن المعلم شرح مسلم to shi wannan sharhin dan haka ga littattafan malikiya jama'a da suke tarihin malikiya ku je ku karanta tarihin wannan malami kun ga ba su duk waɗannan littattafan malikiya ne ga su addibajul mutahhab fi ma'arifati a'yan al-mazhab na ibn farqun al-maliki gashi tarikh ulama al-andalus tarikh ulama wa ruwa lil ilmi bil andalus gashi nan duk da ba ka samu a cikin wannan babban wannan mutaqaddimi ne amma da fan tarihi maliki wani sai muna sannan sai wannan gashi jamhara tarajim al-fuqaha al-malikiyya anan ma ba za ka samu ba domin al-qadi iya shi ya rubuta wannan da haka sabu yake amma nan ka shajaratun nurin zakiya fi tabaqatul malikiya ta malam Muhammad Makhluf aka samu a ciki ku je ku karanta tarihin wannan malamin ga maganganun bayan na dan kuma muku tarihin shi kun ji dai na faɗi san da aka haife shi da san da ya rasu da kuma matsayin shi da irin ayyukan da yayi ga abin da yake cewa wa amma ma tabammanahu hadha at-tasnif min al-hadiyan maganganun banza waɗanda wannan littafi na ibnu arabi yake ɗauke da su yana ishara ne zuwa ga waɗannan littattafai jama'a fususul hikam da ainihin littafin al-futuhatul makiyya da kuma ainihin futuhatul fas da sauransu waɗannan littattafan ne ya tattara su yake cewa waɗannan rubuce-rubuce irin maganganun da suke ɗauke da shi wal kufr wal buhtan da kafirci da ƙarirai fa huwa kulluhu talbisu duk wannan kawo rudani ne wa dalalin kuma bata ce wa tahrifin wa tabdilin sannan kuma wannan sauya addinin musulunci ne kuma kawo wani addini ne a aje a madadin shi shine ma'anar tahrifi bayan an sauya musulunci kuma sai aka kawo wani addini sai aka dafa a madadin shi shine tabdil fa man saddaqa bi zalika aw taqada sihhatahu wanda bi ya ainihin gaskata waɗannan maganganu ko ya kudurce ingancin su kana kafiran mulhidan kafiri ne kuma karkataccen kafiri mulhidi sabban an sabilillah kuma mai toshe mutane ne daga bin hanyar Allah mukhalifan li sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya ainihin wato saba wa sunnar manzon Allah mulhidan fi ayati Allah kuma dan ta'addari a cikin ayoyin Allah mubaddilan li kalimatihi kuma mai sauya maganganun Allah ne fa in azhara zalika in ya zama yana yin waɗannan abubuwan a fili ne a sarari kamar irin abubuwan da su ɗahir bauchi suke yi da su nasiru kabara da su karibin lahi da waɗannan zindikai da kuke kira maraya da waɗannan arne da ake kira mai guduma duk waɗannan zindikai da suke fitowa ƙarara suna bayyana waɗannan abubuwa wa nazara alaihi kuma har yake muƙabala yake jayayya da mutane akai kana kafiran wannan kafiri ne ya wurin da yusta ta ba za a nemi ya tuba ya dawo musulunci fa in ta da in ya tuba ma dalla wa illa in ya ki tuba kutila sai a kashe shi don ya yarda wa in akhfa zalika wa asarrahu kana zindiqan idan kuma ya zama yana koya waɗannan abubuwa yana yin sa a sirrance to ya zama zindiki kamar sharif salih duk muna da misalansa a ƙasar nan kullum matsala irin Najeriya in aka ce innal ladina kafaru sai ce ka abi lahabi waɗannan arnan na garin ku fadan suna yaran ka Abu Lahab in ka ganshi ba cewa ba kai shehul Islam bane yawa mu ba ganshi da shi da gemu da yankakken wando to shi kenan dan abin da yake dan mutane kenan yanzu mutum ya ce yanzu kamar Khomeini kai ka dubi Khomeini Khomeini ba shi da bambanci da shi da George Bush abin aqida ce ai fa inna halata amal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur zukatan ne suke kafircewa ai sai da haka ku tsaya ku dinga lura da waɗannan abubuwa yanzu kamar su sahir bauchi da waɗannan marasa kunya diddigar kaya na sharri su maraya da sauransu waɗannan kafircinsu a ƙarar yake suna fitowa da irin waɗannan baƙaƙen arna a kano su yusuf ali waɗannan abubuwan dukkaninsu suna bayyana su ƙarara da wannan arni da ke can wajen jihar kebbi wajen sakwata sakwata nan wannan da kuke ce mishi dan ma'azu waɗannan arna ne arna waɗanda duk wannan karatun ya shafe su to tun da suna bayyanawa to kun ji matsayinsu a wurin wannan malikiya ce ke magana ma yanzu ina fata an gane kuma ka ji muftin malikiya ne wanda yake ka fatawan malikiya to daga kan shi sai dai ai fatiya ina fata an gane amma in ya koma yana ɓoyewa fa shine sharif sale sharif sale ɓoyewa yake amma a rubuce-rubucen shi sai yana bayyanawa don nan a rubuce-rubucen shi yana ganin awam ba za su sani ba shi sa ai ya dade baya yadda ya karatu a rekodi baya yi kuma baya fitowa cikin jama'a ya wa'azi ko ya lacca baya yi an fahimci wannan da kyau ko amma ire-iren waɗanda suke bayyana waɗannan abubuwa wallahi tallahi ba a yi musu kara an taɓa wani taro a ƙasar Sokoto jama'a sakamakon takaddun taron yana nan a wurina a cikin makarantar nan na matsa ne ina nan ina bi a hankali akwai recording din a gidan rediyon Rima na Sokoto ina son su kawo mini daddadewa ne su Malam Bakar gumi suka je taro wani arne irin wannan ya miƙe maganganu irin haka shi kan shi malam Abubakar Gumi da ya dan yau magana kara sai malam Baba Ahmad malam Baba Ahmad sai ya miƙe ce Abubakar Gumi ka miƙe ka gaya mana kafircin da ke cikin maganganun wannan mutum da ya su sai koma ya zauna to nan ne fato malam an yi mishi shara kuma an gyara sai miƙe sai tashi sai na kadin magana ba a yi musu kara in kuma ka ga wani da ya kamata yi magana ya gafala to kai irin abin da malam baba Ahmad ya a yi musu kara yace ka miƙe gidan rediyon Rima suna da complete coverage a cikin wannan document na gani sun zo sun dauka sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ina nan ina bi a hankali yadda zan je in zauna a Sokoto ko da zan shiga cikin ɗakin su na abin nan ne su bani izini da kaina sai na gano don ana magana yau kusan shekara 38 ne da yin wannan taron so aikin aiki ne aikin aiki ne ba za ku shiru ba gashi nan yace in ya zan yana koyowa ne ha sai ce fayuqtalu mata zahara alaihi duk lokacin da abin ya bayyana an gano shi to sai a kashe shi wala tuqbalu tawbatuhu in taba to kun ga zindiƙai irin waɗannan ko sun tuba ba a karɓar tubansu saboda sharif salako zindiƙancin nashi a sarari yake sararin da wallahi za ku yi mamaki ba zai fito ya faɗi ba a cikin jahilai don kada don ya san cewa galibi a ƙasar hausa ko arewa da magana ake raddin magana da magana ake kama mutum to shi wancan da yake wawa ne ba fulatanin daji shi ɗahir bauchi kenan bai da kan gado don haka sakin magana yake a cikin jama'a shi yasa sai ake ta mai naƙadi shi kuwa wancan da yake tsohon makiri ne ya fahimci a arewa in kai magana za a yi maka hujja da magana amma ya kudurce duk abin da ɗayar rubuce ya kudurce sai zo yana rubutawa ainihin a cikin littafan shi har yanzu kuma bai daina waɗannan rubuce-rubucen ba yana waɗannan rubuce-rubucen tun muna yara tun muna matasa har zuwa yanzu bayan da ya yi waɗannan rubuce-rubuce al-mughir at-takfir duk ya rubuta ya bayyana waɗannan akidoji jama'a yanzu kaga ga wasu risala ta ni fi tasawuf waɗannan da da baya baya mai sharif sale ya rubuta ka karanta wannan littafin ka gani ba da gaskiya abin da ke bari amma da baki ba sharif sale bai fara fitowa yana tafsiri a jama'a ba sai shekara biyu ko shekara uku musan da aka yi cikin boko haram ta ce saboda ba a kuwa ana tafsiri ne na gaskiya shi da suka zo suka fara tafsiri amma mas'ala daya da malam Ja'far ya karanta wanda shi ya san matsalar shi ya san abin da malam Ja'far ya faɗi shi ne gaskiya amma sai da ya rubuta littafi mujalladi ɗaya yau malam Ja'far rabbi abin da ba ka ce tsakani da Allah na yi miki wata tambayi ni da shi a fara gidan shi na ce miki malam malam Ja'far kake wa rabbi akan ya ce Allah a sama yake cikin malamai tun da yin ayoyi ne ka san su Ja'far ya san su shin Ja'far kake wa raddi ko kuwa Imam Zahabi da ya tabbatar da wannan akida cikin waɗannan da farna shi da littafin Imam Zahabi da kun waɗannan da farna ya rubuta su wannan ya sa mishi al-ulu lil aliyyil ghaffar al-ulu lil aliyyil ghaffar ga shi mujallal biyu ne ba ya rubuta yana tabbatar da cewa Allah a sama yake sannan ya zo ya sake rubuta ga wannan bashi kitabul arsh a cikin wannan littafin shi ma mujalladi biyu ne za ya tabbatar da Allah a sama abin cewa kane wa zahabi raddi ne wanda malamin hadisi ko kuma kai ma kai karatun hadisi ko ko kane wa jafar raddi ne tsakaninka da Allah kake fitar da mun fahimci juna ma da addu'a ne kawai mu je dai kowa ya ci gaba da du'a dai Allah ya tabbatar da mu akan ana nan gashi sai ga wannan littafi ya fitar da shi al'ula limadha tajdidu fi tasawuf al-islam me yasa suke kira da a tsaya a tajdidi shi wanda yana kira ne a islahi a dan a ginjara abubuwan wasu kalmomi amma a haka kuma sai ka ga cewa a'a su kalmomin ko wato kawai a daina faɗin su daga yadda suke ne amma a dawo kuma a canza musu wata sura ne wanda yake har yanzu ma'anar wancan munin yana nan sannan sai wannan a tasawuf shari'atu wa tariqatun wa haqiqatun wa ghayatuhu at-tazkiya tasawufanci ko sufanci shari'a ce da kuma dariqa da kuma hakika da kuma manufar ta saukanci shine ba wani abu kawai tsarkin zuciya ke so a samu wa mutane barka da ya a Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini ra'isu hay'atul ifta bi Nigeria wa ra'isul majlis al-islami a Nigeria aka fito zuwa suna ba mutanen duniya su su ne gaba ko kun fahimta duk wannan shegantaka sharif sala a rubuce yake yin ta littafin al-mughir littafin ne da sharif sala ya rubuta naira goma na siyo shi a bookshop din shi a hausari ko kusan shekaru talatin da ta gabata wajen 1982 a cikin anguwa hausari a maiduguri jikin gidan shi ya buɗe bookshop ana sai da littafin shi wannan littafin ya rubuta shi ne don ya kai farmaki ga ahlus sunna yan izala akan aƙidoji da suke yada na cewa dariƙa ba kyau sufanci bid'a ne da sauran waɗannan abubuwa guru da laya da sauransu da kazabce kazabce da ya kawo ahlus sunna a kai kaga yanzu wannan za ka iya cewa ya tafattar min nahiya wa min nahiya yuzhiru nafsahu yana ɓoye kanshi idan ya zama shafahiyar mushafahatan amma kitabatan wa ta'lifan wa tasnifan kana yu'allif wa yusannif wa yashra wa yuthbit duk yana rubuta yana tabbatar da waɗannan abubuwa saboda haka zindiki ne amma in ba ya bayyanar a jama'a ba da ƙasa ce wadda take malanta da ilimi ya kai shine waɗannan abubuwan sai ka ce shi kenan ya bayyana su amma yanzu hatta malaman ahli sunna an ka tara mutum ɗari da wahala ka fitar da kwaya uku daga ciki waɗanda suka san bari su ana yana da irin waɗannan aƙidoji musamman ba saboda ba sa karanta waɗannan tafa yanzu wannan ita ce risala daga cikin risalolin shi wadda yake kwana-kwanan nan ta fito ba da jima wannan ba to amma kaga gashi tuta ban an can gashi a kai ba a tafi wannan shekara biyu da wannan fitowar wannan bugu amma ka ga a takfir ko ni kai na ina matashi idan da bai wuce da sillai na sun shi ko da kwabbai don 1979 ko 78 na sun shi sannan albuhi to kun ga wannan mutum tun yana waɗannan rubuce-rubuce sannan har yanzu gashi yana yi to amma waɗannan abubuwan sun bayyana bayyana ba idan ya rena hankalinka in ka zauna gaban shi sai ka yana zargin su ba ya bauchi haka ya fara mini da farkon zuwa na wurin shi ne shi yana nan a lingu crescent a wusetuwa abuja sai rena hankali na sai na ganin cewa akwai irin waɗannan gangaiya ne irin waɗannan wawayen ne yan hudu da hayaniya sun ce ce amma wannan waɗannan maganganun da kake faɗin su game da su ɗawar wuce ai ina ganin su a cikin littafin ka sai ce a ina sun ce malam littafin ka a takfir a takfir akhtar bid'atin tuhaddidu al-wahda was-salama fi Nigeria ko kafirta musulmi ita ce bid'a mafi hadari wadda take barazana ga haɗin kai da zaman lafiya sai jikin shi ya fara sanyi sai nace haka nan littafin al-mughir to sai kuma jikin shi ya sanyi to sai ne ka mishi wancan tambaya ta dazu to sannan littafin ta sabo da ka rubuta kwanan nan da kake raddi game da cewa Allah a same ki ni na san karatun hadisi kai kuma dukkan malaman hadisi kaf aqida su guda ɗaya ce haka nan malam saboni ba aliyu saboni na wannan zamani ba saboni al-imamu saboni ya tabbata a cikin littafin shi aqidatu salaf ashabul hadith aqidatu salafi ashabul hadith malaman hadisi malaman salaf mece ce aqida su a ciki ya tabbatar da cewa dukkan su sun yarda Allah a sama yake malam kai kuma ta karatun hadisi me yasa ka saba wannan aqidar sannan zahabi kake wa raddi ko kuwa malam Ja'far akwai wani matashi Allah ya saka mishi da alheri cikin almajiran malam Ja'far a Kano ya yi sharif hala raddi a rubuce amma raddin qasir jiddan saboda ne saboda bai san sharif sala ba bai san tarihin Najeriya ba bai san waɗannan abubuwan da nake faɗi bai san waɗannan tafan ba kawai ganin raddin makai da ya nemi mutane irin mu lokacin da zai raddin da mun ba shi ire-iren waɗannan sirrori da waɗannan littattafai na sharif sala ya je da zai iya har haɗu waɗannan abubuwa amma sai ya tafi zuwa ga raddin mas'ala ita kanta raddin mas'ala ita kanta dama ai akwai raddodi da duk malaman ahli sunna sun yi ga waɗanda suke cewa Allah ba a sama yake ba amma yanzu ana so ne aiwa sharif sala raddi bizzat haka nan wani cikin jama'atu ansar sunnah muhammadiyya dake cikin ainihin kasar sudan yawo sharif sana raddi akan wancan littafin nashi al-mughir amma kaga shi ne sai yake da mu daga daga daga sudan ne ala ayi hal abin da nake cewa ina kawo muku misali ne dangane da maganganun da wannan malami ba maliki yake faɗi dangane da wanda yake da waɗannan aƙidu na zindiƙanci sai ke cewa to duk wanda yake ɓoye su ku gane mai ɓoyewar ya fi zama mugu yanzu wannan sharif salo ya fi haɗari fiye da su ɗaya rubuce don ɗaya rubuce har yanzu ko wasiƙa shi ba a taɓa gani a rubuce ba ko wasiƙa shi har yanzu ba ta taɓa bayyana ba rabu da wawa dai zai fito ya saki bakin shi kamar bakin talatalo ya yi maganganu yan jarida su je su ɗauka amma a rubuce har yanzu bai rubuta ko sur ba to amma kaga wannan makin yana ne yana rubutawa kuma ya rubuta su good luck ne da su abace tunda da su obasanjo suke bashi dankara dankaran kuɗi yana fake musu da cewa yana rubuta littattafai ne yana jan hankalin musulmi a zauna lafiya yana kuma bayyana irin yadda Najeriya take da ɗimbin ilimi da albarka tunda ya san abace zai iya karanta ne balle wani dan ituri obasanjo eh to balle wannan miskini mai kamun kifi ba wanda zai iya karanta da larabci ke rubuta malaman najeriya ma guda ne za su iya karanta littafin so da haka sai su dankara mishi kuɗi sai kaga an buga littafin da bugu kyakkyawa ana siyarwa kuma ana rabarwa abin da ya bashi mamaki da na ce mishi ina nan da littafin da ya rubuta ne wa malam Jafar Raddi sai ce ka same shi sai nace na same shi malam ya kai ka samu sai nace a'a ai malam daga jin matsalolin da na tattauna maka da maganganun na faɗi yana nuna maka na samu littafin shekara talatin da ta wuce ina zuwa bookshop ɗinka ina sayan littafi kuma yanzu kana tambayar wai ina na samu wannan littafin aqrabu shay'in ya kamata kai tunani sai kai tunanin na je can na siya ne amma gaskiyar lamari abin da ta faru da ya rubuta wannan littafin rabbi akan malam Jafar ɓoye shi waje tafi ana rabar da shi to me yasa da ba sai a zo a lancin ba to kun ga ina kawo muku misalin zindiki ne mai ɓoye zindikancin shi sai ce to kaga irin wannan fa yuqtalu mata zahara alaihi duk sanda aka gano shi sai a kashe shi wala tuqbalu tawbatuhu in taba ko ya tuba ba za a karɓi tuban shi ba li anna tawbatahu la tu'raf domin ba a iya sanin tuban shi faqad kana qabla an yuzhira alaihi yaqulu bi khilafi ma yubtil saboda kafin a gano shi maganganun da yake faɗi saɓanin waɗanda ya ɓoye ne to yanzu da aka gano shi in kuma yanzu yana faɗin saɓanin su waye sanar da mu cewa zuciyar ta tuba dan haka sa'ulu ma bi zuhuri alaihi khubsa batinihi dan haka gano shi da aka sai aka gano mugo aqida shi wa ha'ula'i qaumun yusammuna al-batiniya waɗannan su ake kiransu batiniya lam yazalu min qadimi zaman dullalan fil umma tun da ba a gushe ba ana da su batattu ne a cikin al'umma ma'arufina bil khuruj min al milla kuma sanannu ne cewa su fa sun fita daga addini yuqtaluna mata zuhira alaihim duk sanda aka gano su kashe su ake wa yunfauna min al ard a kore su daga ƙasa wa adatuhum at-tamallus wato al'adarsu ita ce at-tamallus wato za su rinka nuna salahiyya nagarta wata dayyun da kuma nuna addini wa du'a'u tahqiq da kuma nuna su gyara suke ka duba tsarki ya tabbata ga Allah ka duba yanzu nan ya zo yana nuna shi gyara yake da sufanci ko kun fahimta zama ga waɗanda bai san shi ba yara don tsakanin mu da ku da su kama annabi ne da su Abu Jahal da yan Madina ba shi ba hoton shi a bayan littafin ka ba shi dan da ya ko sun shi ba ta ganewa tun mun je wurin taro wani yaro cikin almajirin garkar yana cewa malam wannan ne naji kana magana a kasar ɗinka na ce shi ne wannan sai na ce mishi kana shaka ne sai ce a ya yi mamaki ne na ce mishi ba kusan zandikai ba ke shi ne abu jihar ma da zai dawo duniya yanzu rawani zai yi da alkyabba da gemu da ɗagaggen wanda wanda ne sai ka ce da shekul islam ya bayyana domin ibn mas'udin da yaje ya kashe shi ai cewa ya samun shi da rawani da giyon don gajoji a cibiya ramu malaman afirka yake da gemu a cibiya duk afirka to ga ban yazo babun shi za ku yi abuja ba shi ne matsalar shi ne matsalar mazahir na fata an gane wa da'a'u tahqiq zaka ga suna da'awar su gyara suke lura da gyaran abubuwa sai ce wahum ala aswa'i tariqin sun fi kowa zama a mummunan hanya fal hadar kullal hadar minhu lalle a tsoraci waɗannan dukkanin tsoro fa innahum a'da'ullah waɗannan makiya Allah ne wa sharrun min al-yahudi wan nasara waɗannan sharri ne su sun fi yahudu da nasara sharri da annahum qaumun la dina lahum yattabi'unahu saboda su mutane ne da ba wani addini da suke bi wala rabba ya'budunahu babu wani ubangiji da suke bautawa wa wajibun ala kulli man zahara ala ahadin minhum ay aqul an yanha amrahu ila wala an yunhiya amrahu ila wulatin muslimin wajibi ne ga duk wanda ya gano su ko ya miƙa al'amarin su zuwa ga shugabannin musulmi to kun ga sharri da muke ciki yanzu sharif sala ya fi kowa kusanci da kuma sarkin musulmi sada me yasa saboda sarkin musulmi ko risala ba zai iya karanta maka ba balle ya karanta da ita ba da hadda ko ba izu uku a kan shi ko ba kuluhiya zuwa kuluhiya bai haddace sarkin musulmi sannan kuna ina aka sa wanda ya mutu macido a gidan rediyon Najeriya na Kaduna aka ce to karatun addini ko ce a karatun addini san da yake ba karatun muke ba to mun dai kai amma mun dai kai amma sarki musulmi li yahkumu fihi bi hukmi Allah ta'ala dan su musu hukunci da hukuncin Allah yanzu kai ka isa waɗannan maganganun da nake yanzu hatta waɗanda suke cikin tafiyar sharif sala daga cikin malaman izala an suka ji haushi na ba su ci irin su malam baban tuni saboda an jawo shi kusa cewa shi yake wakilta ahlus sunna yan izala a cikin tafiya haushi na za su ji dan ne ce wannan mutum mai son haɗin kan musulmi mai son kaza mai son kaza zindiko ina fata an gano wajibu alama wali al'amr kuma wajibi ne da duk wanda yake sarki ko shugaba idza sami'a bi hadha at-tasnif al-bahth anhu idan ya ji labarin ire-iren waɗannan littattafai da suke rubuta jama'a ya tashi bincike wa jam'a nusakhihi da kuma tattaro nusakhahu tattaro bugu haisu waje da hana duk irin waɗannan littattafai wa harqaha da kuma wajibi ne ya kona su sannan wa addaba man ittahama bi hadha al-mazhab ya kuma ladabtar ya horar da duk wanda yake tuhuma da wannan bin mazhabi aw ko nasaba ilaihi ko kuma wanda yake dangantuwa zuwa gare shi aw urifa bihi ko kuma wanda aka san shi ala qadri quwwati tuhuma alaihi gurgurdan irin tuhumar da ake wa wannan gurgurdan irin punishment da azaba da za a yi mishi hatta ya'rifahu an-nas wa yahzuruhu yadda mutane za su san shi kuma su ainihin guje shi waɗannan karatuttuka jama'a na yau su ne tun daga shafi na 156 157 158 na wannan littafi musra'ut tasawwur تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي والله العظيم جماعة نا تقيتا ne ya kamata wannan littafin wata rana zai zauna in zo in ba da samari nashi zan karanta da yawa fatoyin malaman nake so ka karanta domin abin da suke cewa wanda malami ne ya taba cewa ibnu arabi kafiri ne shi yasa malam baqa'i ya malam baqa'i ya san akwai wannan tuhumar sai da ya tsaya ya tattaro waɗannan abubuwan gashi ya rasu hijira annabi na da shekara 885 akalla yau shekarar baqa'i 500 da wani abu da rasuwa zuwa 600 me yasa ba za a tashi a hujumi akan waɗannan ba an tambayi malam Salih Fauzan aka ce albaga ta malam wai mutane na cewa muna raddi ga mutane bayan sun riga sun mutu menene na Allah ya musu raddi sai ce gaskiya ne amma in littattafan su ba aƙidojin su suna ci gaba da yawo dole ne a ci gaba da yi musu raddi yanzu wannan arni zindiki ibnu arabi idan ka tafi kana sauraron mutanen Kano radiyallahu anhu yake cewa maka ce Hallaj har sa wa yaya suna suke Hallaju suka ji Hallaju ko mutane da yawa zaka ji mutane suna kiran kansu Arabi Arabi ko suna dangantuwa zuwa gare shi kaga ba sani ba to dole a cigaba da tambayi akan wannan Allah madaukakin sauki ya kiyaye mu dawo karatu cikin littafin al-aqida الفتوى الحموية وقاشيك يتوى ويروى عنه أنه قال إن الولي يعلم علمين علم الشريعة وعلم الحقيقة أي الظاهر والباطن an rawaito daga ibnu arab yakan ce wali ya san ilimomi guda biyu ne ya san ilimin shari'a kuma ya san ilimin haƙiƙa wato ilimin baɗi wato ilimin zahiri da baɗini duk ya san su wato ko ka ce ilimin shari'a ko ka ce ilimin zahiri ko ka ce ilimin haƙiƙa ko ka ce ilimin baɗini sannan kuma at-tanzil wa at-ta'wil ko ka ce ilimin tanzili shine zahirin qur'ani ko kuma at-ta'wil shine ta'wili misali bari ku ji daga cikin ma'anar su na ta'wili yanzu kai da ka san tanzil sai ka ji Allah a cikin alqur'ani yana cewa ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana ya kai Musa ni ne Allah babu abin bautawa sai ni kaji fassara ga kai da kasan ilimin ne ilimin zahiri ilimin tanzili to su kuma sai su ce sun san ilimin ta'awili ilimin ta'awili da suka sani idan suka tawo sai su ce ai abin da ake nufi da ilimin ta'awili a ƙarƙashin wannan aya sai a ce ya Musa innani ana Allah ya Musa ni ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abu da ake bautawa illa ana huwa sai da na zama ni ne wannan abu dan haka fa'budu ni ku bauta mini sai ce kaga yanzu wannan ayar ba tana tabbatar da Allah ɗaya bane tana cewa duk abin da ake bautawa gaba ɗaya da cross da gunki da saniya da ɗan akuya da nesa da komai illa ana huwa ko da na zama ni ne wannan abin don haka ayar kwara ɗaya ce kai a cikin ta zaka cire tauhidi ko shi kuma a cikin ta zai cire wahdatul wujud in kai magana sai ce kai kana da ilmin tanzil ne mu kuma muna da ilimin ta'awili kai mun zauna da waɗannan arnan ne fa mun ji daga gare su ne ba wakar ba nan kawai muka karanta ba kuma waɗannan kasusuwa da kuke ji irin na waɗannan zindiƙai da ake kira ɗan ma'azu ko yana fassara muku kuma yanzu kuna ji daga gare su ne ba kawai kuna karanta ba kuma sai wasu daga cikin mu sai suna cewa kai da Allah wannan wawa ne a rabu da shi da Allah waye ma yi tasirantu da maganar shi wallahi wannan ita ce maganar Malam Bakar Mahmud gumi a lokacin da na aika ban samu zuwa ba na aika da littafin Al-Mughir cewa malam ya ga wannan littafi sai amsar da malam ya aiko mani da ita ku rabu da shi dan ne ma ba rubuta mai raddi ai shi kanshi ya ji kunya ai wannan shi ne ya rubuta sai na ce a ban gamsu da wannan amsar ta malam ba ai wasu suna nan suna wautantuwa suna bin waɗannan maganganu shi yasa aka ce wannan littafin tambihul ghabi sadakar da sakarai wani sakarai ne in baka sadakar wallahi an ɗibe shi ya shiga cikin rugu ga wannan tafiya saboda haka dole a tsaya a yi raddin waɗannan abubuwa to sa'an nan gashi nan sai yake cewa haifu a inda ibnu arabi yake cewa innar rasula min haifu huwa rasulun laysa lahu ilmun illa bizahir wat tanzil ta yadda yake shi manzo fa a kasanto shi manzo to ba wani abu da ya sani na ilimi sai zahiri da kuma tanzili din karanta qur'anin da fasara shi kawai ya sani wa shari'a sannan sai kuma ya ci gaba da magana da kuma shari'a amma haƙiƙa da sauransu to waliyai ne suka sani to kun ga ku duba muqarana da yake jama'a ku duba da kyau muqarana ita ce manzo ba abin da ya sani sai karatun qur'ani da fassara shi dan haka ilimi ɗaya ya sani waliyi kuwa ya san ilimin shari'a ya kuma san ilimin haƙiƙa to kaga kenan wali ya fi wa ya fi manzo dan shi wancan an aike shi ne je isar in ya karanta musu ya fassara ya gama aiki so hakikanin sakonnin da ke ciki fa baya iya fahimta kuma suna istishhadin wannan kamar da zaka zo ka ji da ainihin kissar Musa da Khidir cewa kaga Musa annabi ne kuma manzo kaga Khidir ko wali ne kaga Musa da ya ga shibir zai kisan kai sai ce ba ka yi kisan kai sai ya ba ka yi kaza sai ce karshe ne yake ce mishi wa ma fa'altu an amri zalika ta'awilu ma lam tasti alaihi sabara da wannan ne ya rusa duk abin da yan dariƙa suke faɗi akan khidr yace ba da umarni na ne ba da wannan sai manyan malamai suka ce ashe khidr ba waliyi bane fa hasab lakin manzo ne kuma annabi ne tun da yace ba da umarnin ba da al'amarin shi ba ra'ayin shi bane to amma sufi zai da al'amarin shi ne ko da ilimin shi to wannan ko yana cewa Allah ne ya sa shi yayi kuma abubuwan shin da suka faru tsakanin Musa da Khidir waɗannan abubuwan shari'a ne ko haƙiƙa ne a tsaya a dube su mana a bisa language din nasu a bisa fassararsu ya kashe yaro ne da umarnin Allah a ƙarƙashin kaddara Allah ba mata kaddara sai an kashe yaron don zai batar da iyayen shi ya ainihin gyara katangan ne da umarnin Allah a ƙarƙashin ai waɗannan marayun masu katangan ba su suka yi mana laifi da suka hana mu liyafa da masauki ba mutanen gari ne waɗanda waɗannan marayu kuma ubansu salihi ne wa an jaza'ul ihsan illa al ihsan ko an fahimta jama'a na'am eh shi ne ai shi ne dai din al'ilmin laduni ko min ladun to menene menene min ladun duk wasu kalmomi ne da suke tsawa suke murdawa annabawa wanda irin ilimi ne aka ba su amma abin da suke nufi wa wannan ilimin ba a littafi yake ba su za su kallin littafin naka ne ko magana ce wadda kai ka faɗa magana ce kai da ka faɗa amma su suna da wani ilimi akai wanda kai da ka faɗe ta baka da ilimi akan ta to dai malam yake cewa wa qila li ba'dihim inna al-khalqa kulluhum tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوائي من نور تحته الجان والإنس وقيل لبعضهم إن الخلق كلهم تحت لواء محمد ومن ذلك waɗannan yan wahadatul wujud waɗanda su kullum misalin su ko akan misalin Allah ne da annabawa ma'ana kalmar tauhidi suke rugurguzawa kace ai halittu gaba ɗaya za su tsuguna ne a ƙarƙashin tuta annabi Muhammad fa qala sai yace tallahi oh to wallahi ni na rantsa da Allah inna liwa'i a'zamu min liwa'i Muhammad tuta ta ni ta fita Muhammadin girma sallallahu alaihi wa sallam liwa'i min nurin ni ta wata tutar ta haske ce kage da ishara ta annabi ba ta haske bace sannan ta hata huljan wal ins a ƙarƙashin ta akwai aljanu da mutane gaba ɗaya to sai malam yace wala shakka أن من ادعى أنه في مرتبة الأنبياء فضلا أن يدعي أنه أفضل منهم فلا شك في كفره باب شك دون دي دعوار تيوى مرتبة سعيدة النباوة مسألة سعيدة النباوة tuwa kafirta balle ma yayi da'awar cewa shi ya fi annabawa daraja wannan kan babu shakka game da kafircinsu ومنهم من زعم أنه في مرتبة الأنبياء أو قريبا منها daga cikin su akwai wanda ke riya cewa yana kusa da martaba ta yana martaba martaba shi ɗaya da annabawa to kaga shi ma ya kafirta ko kuma yace yana kusa da ta annabawa to kenan yanzu da majmu'in abin da muke karantawa waɗannan mutanen suna danganta kansu zuwa ga annabawa dangane da martaba nau'i uku akwai waɗanda ke cewa martaba su bata kai ta annabawa ba amma tana kusa da ta annabawa akwai waɗanda suke cewa martaba su ɗaya da ta annabawa akwai waɗanda suke cewa martabar su ta fi ta annabawa to duk wanda yake martabar shi daidai take da ta annabawa kafirta wanda yace ya fi annabawa martaba to wannan famin babu aula shi fi dacewa da a kafirta shi malam yace unzur ka duba littafin fusus al-hikam ibn arabi daga shafi na 64 zuwa 135 da kuma nawadirul usul lil hakim tirmidhi al hakim tirmidhi ba ba tirmidhi tirmidhi da ka sani ba hakim tirmidhi wannan wani sufi ne shi ma daga shafi na 157 zuwa 158 da kuma an-nur min kalimati abu abi taifu dinna kitab shafahat sufiya a cikin juz'i na 1 shafi na 111 wanzur aidan har yau kuma ka duba haqiqatan مذهب الاتحاديين لشيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل المسائل أنقاني الرسائل والمسائل نعم أنقاني أصلي هكي تسون اللتافي ko ko an fahimta jama'a sai mun zo karatu na gaba don ba mu karkar waɗannan matsalolin ba kamar ire-iren wasu kafan haka zan fito muku da su sannan sai kuma a tambihul gabi daga juz'i na hudu tukuna shafi na 63 zuwa 64 sai kuma yace tambihul gabi ila takfir ibn arabi lil biqa'i shine wannan da muka ci muka ci muka ji karatu a cikin shi an fahimci wannan shafi na 219 an fahimta sai kuma at-tasawuf li ihsan ilahi zuhair shafi na 188 zuwa 196 shi kuma wannan littafin gashi nan التصوف na ilahi ainihin buhari pakistani ne gashi ka karanta wannan littafi almansha almasadir tasowar sufanci da kuma menene asalin madogarar da su sufaye suka ainihin dogara da shi dr sayyid Hussein al-Affani wani malami ne na sunna da kasar Masar ya ainihin tsaya wa littafin takadimi Allah madaukakin sarki kiyaye wannan jama'a na daga cikin kaɗan na magana dangane da waɗannan mutane waɗanda ainihin suke da wannan mummunar aƙida mako mai zuwa idan mun zo insha Allah ta'ala za mu zo za mu yi magana akan wannan magana da mala ya ce wa man qala bi isqatil wasa'iti 'ala al-jumla faqad kafara to a lokacin ne zan zo muku da littafin al-futuhatul makkiyya dan kuna rudewa dan yau na san karatun ba zai zo kai ba dan haka da zo sai na zo da waɗannan hikamul fusus da kuma hikamul futuhat waɗannan littattafai ne waɗanda ainihin wato maganganu ne nashi na sufaye yayi a cikin dunkulallun maganganu wancan kuma a matsayin tafsiri ne yayi so ku kiyaye akwai wani tafsirin ma nashi duk zuwa mako mai zuwa insha Allah ta'ala zan tattara in zo da su a daidai lokacin da za a zo a yi wannan maganar da shi zai ce ya ani bi zalika ba'd ulati ahli tasawuf alladhina yaz'umuna annahum ya'khuduna anillahi bila wasita sai ka kiyaye karatun da muka yi yanzu ba shine kuma za mu zo mu ba wancan makon wani fannin ne na kafirci kuma za mu kamo mu zo mu rugurugu da shi nan yau an yi magana ne akan hulugiya masu cewa Allah ne ke shiga cikin su da kuma masu cewa komai Allah ne to akwai waɗannan arnan su kuma cewa suke sufa ba maganan manzo ma su direct contact ne daga Allah suke karbowa haddasani qalbi an rabbi zuciyata ta faɗa min cewa Allah ya ce kai akwai aiki akan ahlus sunna fa saboda waɗannan maguzawan wallahi ahlus sunna ne kawai za su sa greda fi rugu-rugu da arna kuma billahi lazi duk ahlus sunna da yace an cika zafi ko wallahi makiyin Allah ne shi waɗannan mutanen su da kace su da zafi ba sannan kuma kuna jin fatoyin malamai manya-manyan malamai da suka gabata fa